الخاتم ناصر الحاتم الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت إلى الأولى راكعة وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وعتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الازواج قلوب الاسرار فريد الدهري على الاطلاق حاتم الاتميني ابو اسحاق على الجراني ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي والقائد الى الله شيخ ابراهيم مسدد اسال الله السداد يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر alhamdulillah mun ci gaba da karatu yau ko za mu ci gaba da karatu akan alamomi na tashin kiyama wanda suka zahara ko suke ta zahara ma amma bidon ishari mutane ba su san me suke ciki ba karuwar sa'atu ya ishe mu abubuwa da suke faruwa amma mutane la tulka ilaihi bala rashin lura wannan fa hatsari ne ga ɗan adam wato wannan duniyar ya take ƙoƙarin tashi amma mutane sun shagala ga duniyar gaba ke daya idan mutane ba su koma da lamarin su zuwa ga Allah ba fa Allah ba zai fasa abin da yake yi ba Allah kuma ba zai fasa abin da zai yi ba mutane sun shagala ga kama abin da ba shi bane sun bar abin da yake shi ne to gaskiyar lamari akwai tashin hankali a cikin wannan rayuwa labudda mai hankali ya ta'akala ya sake lura ya kiyaye abin da yake kai amma mutum ya zama ya zama ya yi kunnen ƙwarshe la mahalatan fa ina raba kalbin marsadi kar rana ɗaya abu ya zo mutum a lokacin ya ce zai tuna da Allah Allah baya karɓan wannan shi abinda kullum ubangiji yake lura da shi abinda yake kamawa ka yarda da shi kafin ranar da shi zai waiwayo ka yawa ka yi masa tanadin ku shirya kar mutum kuma ya rudar da kansa wai ya ce yana sallah sallan fa ba iya alola ba ma ba iya alola ba kullum muna faɗa ba a yi alola ba balle mutum kuma ya gaskiya ya ci zai yi sallah shin alolan ka koya ne a wajen malamai ko ka gani ne ana yi kai kanka ka sani in ka koya ne to ka san farillan alola nawa ne ka san sunan alola nawa ne ka san mustahabatul wudu'i nawa ne ka san mubtilatu nawa ne ka san makruhatu nawa ne ka san jabarul wudu'in ka yadda ake yi wannan ka karanta kenan in ku har mutum zai iya sanin jabaru ma na alola a karance sai ya karanta sai ya karanta ibn rushdi sai ya karanta ibn rushdi amma daga kan qawaidi ahadari ashmawi qurdabi iziya risala ba za ka samu wannan ba wallahi sai ka sai ka hada da wancan tukuna ka gane yaya abun yake wallahi sai dai a tambaya in ka yi tambaya ne ya faɗa maka amma wallahi in mutum karatunsa bai kai nan gurbin bai san yadda zai ba to ka kuwa mutum yaudaran kai ne mutumin da yake da shago ba kaya ya zo ya tsaya a ciki ya ce a zo a saya to me za a saya ka yi shago ba kaya ka ce a zo a saya ko kuma ka je ka kama fili ka ce gonanka ne ka koma ka dawo ka ce kana son kai ma ka yi girbi ka shigo da abin da ake shiga da shi gida mallam ya zara alam ya hasud duk mutumin da bai shuka ba baya saran komai to gaskiya lamari ba a zuwa wajen Allah a cewa Allah ne jahili ne wallahi baya yiwa ba ka da daman ka je wajen ubangiji ka ce kai jahili ne baka sani ba baka sani ba amma mutum ya san yadda zai yi nema abincin da zai ci ya san yadda zai yi yadda zai kwan a gidansa ya san yadda zai yi ya sa kaya ko ya yi tattalin sutura amma bai san yadda zai yi alola ba balle ya yi sallah a tambaye shi a sallah yana gani ne ana yi kawai ya koya amma ba ilimi ba anya akwai gyara akwai gyara raki ba gyara ba in mata ne a gida aksari na rantsi da Allah har yanzu ba su san meye ma haila ba wallahi ba sa iya bambancewa kuma ana zaune yawancin su ma malaman su ne su kansu ma ba su san yaya abin yake ba sa iya bambanci tsakanin haila da istinhala abin da duk wata kuma yana zuwa musu to za a je wajen Allah ta yaya afala taqilun afala tubsirun shi yasa wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kar mutum ya ce girman kai ya dauke shi zai yi abin da ya ga dama to mala'iku sun fi shi girman kai domin su ba sa jin bari ba sa jin bari yau mutubular sara'ir idan aka haɗu to an haɗu ne kawai babu babu uzuri a wannan lokacin wannan shine dalilin da yasa ake karance karance dan mutane hankalinsu ya dawo jikinsu ba dole bane sai ka zama malami amma dole ne sai ka san abin da kake sallar nan kullun so biyar sai ka yi ta amma baka iya alola ba baka iya tsarki ba kai a tunaninka ka iya amma waye ya gaya maka ka iya malami ne ya gaya maka ka iya ko kai ne kake ganin ka iya sallar nan baka gane ta ba amma baka san baka gane ta ba amma kai a tunaninka kana jiran wayan ka je lahira Allah ya baka ladan sallah ana tuhuman ka waye ce ka yi haka kai kana cewa kana tunanin wai ka samu lada ka shiga aljanna waye ce ka yi da kenan haka na ce ka yi allazina yaf'aluna kama yarawna an-nas yaf'alun ba haka abin ya kamata ba shine fakirru ila rabbikum fakirru ila maghfirati rabbikum ku yi kokari a dawo mutane su dawo su bi abin da kake ganin ka wuce shi ka dawo baya ka dawo in ba za ka iya karatu ba to ka yi tambaya in ba za ka yi karatu ba ka yi tambaya ka yi tambaya akan kowane abu naka ba laifi mutum ya san alolan nan ba laifi mutum ya yi kokari san sallah ba laifi mutum ya yi kokari ya san wayannan kawa'idin da kullum sai ka yi sau biyar to mata kuma su san haila da yanzu ya matan yanzu ma gabaki dai ma sun tafi ne kawai za ka samu maza mazan da matan da ake nan ake auren za ga mutum yana neman matan shi tana haila bai san ya yi laifi ba bai san ya yi laifi ba matar tana nan gashi nan nan gashi nan wanda an kawo mar ita ne an yi handi oba a gaban mutane har shahidun yau ta fita daga hannunmu ta koma hannun wane Allah ka shaida mun shaida kun shaida mun shaida a ce an maka handi oba ko mi yara ta akan ka zuwa ranar tashin kiyama kai kawai ka samu mata ka zamo kamar dabba banda kwanciya da ita baka san menene wankanta ba yaya hailanta yake ya isin halanta yake baka san komai ba ita ba ta sani ba kai akwai yara Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye dole ya kamata kullum gashi nan kuma mutane suna jin duniyar nan yadda ta shigo hannu yau ka ji an ce gari kaza kaza gari kaza kaza duk fa abin da kake jin labarin zai zo wajenka duk abin da kake jin labarin sa sai ya same ka duk abin da ake jin labari sai ya samu mutane yanzu kaga mutane sun fara dimo cewa yau na tashi daga wani ya yi postin cewa ghana an yi wata rana ta yi ƙasa ranar da ta yi ƙasa duk wanda ya gani mutane nawa sun makance don allah a tura sai na ɗauka sai na kira ghana sai suka ce ba wani abu kamar haka amma an kira wani kuma zai ce maka ga auka kaza ya faru saboda haka don allah mutum bai tura ba zai gamu da bala'i kaji daga jin magana ma ka san bala'i ne annabi ne yake masa in ba a yi ba za a ga bala'i ko kuma ana san ne a yi targibi mutane su yi aikin alheri sai ka ga mutane a ɗimauce tun ba a yi tashin kiyama ba an fara tashi tun ba a yi tashin kiyama ba an fara tashi kamata yi ka je tashin kiyama tangaran ala basirati kana kallanta ka santa kana sane da zuwanta kuma ka mata tattali ba a mata tattali in baka zauna kai malami ba to ka zauna kana tare da malami sai kuma malami na Allah wanda zai nuna maka yadda abubuwan yake kar ka samu dimau menene zan ce dimaucece ka kama shi domin al'ama la yuqadu al'ama makahu baya jan makahu baya jan makahu wanda shi kansa bai ma san inda aka sa kai ba tukunna a dimon yake to ta ina za fara alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum lokacin ba ai kusa alaikum anfusakum la yadurukum man dal idza tadaytum idan ka kalli mutane ka ga mutane abin tausayi abin tausayi domin abin da suke yi sai ka dube su na farko tukuna abin da yake kansu wallahi ban san shi ba wallahi in aka shiga bangaren kasuwa na rantse da zacin Allah za ka ga abin kaca-kaca duk abin da Allah ya rubuta ya ajiye shurut ma'amala billahi al'azim an jingina shi gefe an daru ake samun jifa-jifa a ciki kuma ba wanda zai je maka karatun babu lubuyu'a balle ya sani balle ya sani to na sallan ma ba a san shi ba balle wanda ake yi kullum sau biyar ko da yake mutane sun fi fifita sana'arsu a kan Allah saboda wannan tun da yake yi masa sallah biyar ne to sallah biyar din ya isa wancan ko sauran awoyin duk an baka ka je ka yi to amma anya mutane suna da hankali Allah ya rubuta arzikin da aka rubuta zai same ka ya fi neman ka fiye da yadda ajali yake neman ka amma kai ne ka nemi sanin Allah amma shi kuma Allah ya maka alkawarin arzikinka duk inda kake sai ya same ka ya fi neman ka fiye da yadda ajalin ka ke neman ka amma kai kuma ka nemi sanin Allah sai ka bar sanin Allah sai ka ci gaban neman abin da yake neman ka ko ba ka ke ba haka ake yi haka ake yi to abin abin tausayi abin tausayi na ga na to duniya ta kai nihaya na ga malamai malaman wahabiya sun da suna magana cewa a yi ta istighfari a yi istighfari na to wata za ce a ƙara da salatin annabi ana nan kuma za ce a yi la ilaha illallah eh an an an ga an fara zuwa wallahi ba a zo gurin ba billahi al'azimi abin da muke kai din nan in mutum baya yi na rantsi da Allah sunan shi abin tausayi wallahi sunan shi abin tausayi wannan igiyar da ake ta korewan wallahi tallahi in ba a dawo kan shi ba to billahi al'azimi kalla mutumin da ba zai mutu ba a ciki ka mutu da imani wallahi zai ma wahala saboda zunubin yayi yawa zunubin yayi yawa ba kuransa ba shi muke ci ba kura ba shi muke ci a matsayin halal dan an tambaye shehu abdullahi aka ce masa menene halal zamanin manzo Allah yace ma uriba asluhu wa aslu aslahu abinda aka san asalin sa aka san asalin asalin sa shine halal zamanin manzo Allah aka ce wa ba da rasulullah bayan manzo Allah fa sai ce ma urifa asluhu faqat abinda aka san asalin sa shi ake kira da halal za ka ce wa fi zamani na ya ce ma juhila asalihu abinda ba san asalinsa ba shi ake kira halal shi ake kira halal yanzu mutum ya ga kawai ya yi wa in ya buga ya buga kawai ya samu ya yi ko shi kenan shi ya ya sai da kayan shi an ba shi kuɗi amma menene menene ba abin da ya dame shi dama akwai abubuwan da Allah ke ce manzo Allah ke ce Allah tas Allah ke ce Allah tas alwana shi an tubda lakum tasu'ukum akwai gurin da ubangiji yake faɗa wa manzo Allah ya faɗa mana wata kata an ashya'an rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tafhasu anha idan kana da ilimi sai wani abu ya zo ga ni muna jeran nan ni a guri na ya zama haram kai a gurin ka ya zama halal ilimi ne zai bada wannan kuma gashi abun guda ɗaya ne to sai ya zama babu wanda ya san ya za a yi a guri na ya zama halal a wajen wannan ya zama haram babu ya kake gani saboda haka aka samu kurmanu malamai na kurmanu tun da an ce ma in ka dan krista in ya baka coca cola ka sha kafta daga musulunci a sabon shekara ko a christmas ka ga irin wannan ana neman a tseratar da mutane gaba da shiga wuta su kuma suna kokarin sai an kara shiga wutan ana ne sai ka in ka dube su psychological wallahi sai ka gane suna yaƙi da annabi Muhammadu ne domin shi annabi Muhammadu yana neman ya za a yi a fitar da mutane ne daga cikin wuta su zama yan aljanna a tsira shi abin da yake bu'istu rahmatan walam kum as la'anan an turo ni ne dan rahama ba a turo ni dan tsitsi ne wa mutane ba balle su shiga wuta su lalace su kuma suka ce ina ai ba za mu barka ba gara mu yi eh gaba da gaba wannan kawai ya ce dan wuta wannan dan wuta wannan dan wuta wasu waye yan aljanna su ne kawai wanda suka tsaya suka makale su ne kawai yan aljanna anya wannan shi ma ba alamar tashin kiyama bane wanda bai sani ba ne rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari mutumin da bai sani ba bai san ko bai sani ba wai za zananta bil wihadi annahu fawqa sara mutumin da yake cikin rijiya amma yana cewa wallahi muku gafara ba zan duro akan ku ai ka san hauka ta kai eh wai za zananta bil wihadi annahu fawqa sara mutum ne yake cikin rijiya amma yana cewa wallahi in ba ku gafara ba wallahi in na duro akan mutum ya mutu ai kaga an bugu an bugu to haka abubuwan yake a juya sama ta koma ƙasa da ƙarfin tsiya an juya kuma na sha gaya muku cewa tsakaninmu da su ya kai zira'i dubu zira'i dubu wallahi malamanmu Allah suke nufi wallahi ba duniya suke nufi ba Allah suke nufi wallahi da duniya suke nufi yadda aka sa su a guje wallahi da sai an karya su amma kowa in ya gaji ya gama gudunsa kuma sai ya dawo kuma sai fara ɗauki daidai daga cikin aikinsu a kan ƙablu iyayen an shigar da su kurkuku laifinsa ne ya yi ƙablu wata bakwai za ka shiga kurkuku dole saboda ka yi ƙablu ga hadisan ga muwaɗa ba zamanin iyaye ma ka gina aka rubuta ba duk abubuwan na suna nan amma Allah tallahi an yi murus an kau da kai ba yadda ba sai ga shi nan shekara talatin da wani abu zuwa shekara arba'in ƴaƴan kuma sun gane ashe sunan annabi ne ce na iyayen su kuma za su dawo ga za su sake ɗaure su tun da ƴaƴan su ne suna son su to gashi yanzu ma an fara shinshine shinshinan a dawo kan istighfar eh na ji malami yana cewa in ka ce wa mutum ya istighfar ya ce wai laifin me yayi kaji mutumin da yake cikin laifi bi kulli ma'anan a cikin zunubi yake amma yana ganin wai laifin me yayi shi ya ɗauka laifi sai ya yi zina ko ya yi sata ko ya yi shagiya ko ya yi ƙarya ko ya yi annamimanci ai zunubin kala-kala ne zunubin kala-kala ne kallon mata ba shi wannan an ɗauke shi a babu sunnatu tunda akwai gurup-gurup na zaman gefen kan hanya ko babu su wa'annan fa yi da wani fa abubuwa ga sunan barjak wanda babu ka san kana yi ba saboda haka babu abin da ya fi cancanta wa mutum fiye da istighfari da istighfari da salatu manzo Allah babu abin da ya kai wa wannan shine zai kai mu ga manufa alhamdulillah za mu ci gaba da abin da manzo Allah ke magana akai na alaman kiyama ibadi bi zuhuri shu'iyya akwai waɗansu mutane wanda manzo Allah ya ce za su fito mutanen ƙauye ne za su fito za su ba mutanen gari wahala su ne shu'iya ba shi'a ba kuma yawwa su wasu irin kabila ne daban kuma kowane ƙasa da iya samun su dan ƙauye ne zai fito cikin birni ya so yana son a ji daɗi a birnin su zo su shirya wa birnin wani irin abubuwa a haukai a tafi akan abun amma na son zuciya eh manzala ya faɗe su wannan duk duniya na nan sannan shi malamin ya kawo misali ma da rosiya rosiya duk ɗan da aka haifa wannan ma yanzu ya kai ma har maka da madina manzalla ‘ya'yan sheguwa na gwamnati da take rike su musu training ta mai da su sojoji misir kuwa an daɗe su zamo kawai wannan kayan gwamnati ne ba su da uwa ba su da uba tun harbul alamiya sani misira tun harbin alamiya yakin duniya na biyu misira da baki daya aka ebo matan da aka zo aka musu gidaje aka aje su to duk ƴaƴan da suka haifa gwamnati ne suke aje ƴaƴa su suke sassa sojoji da sauransu waye ubansa shugaban kasa waye ubansa shugaban kasa wannan shine manzo Allah yake ishara akai wannan shine tanadin alaman tashin kiyama to yanzu Saudiya ma haka ne saudiya ma haka ne russia ko dama in mutum ko kai ne ka haifi ɗa ko a ina ka haifi ɗa to ba ɗanka ba ne gabaki ɗaya ɗan gwamnati ne eh kwarai da gaske wannan duk manzo Allah ya bada labari kuma gashi nan kuma a cikin yanzu a cikin abin da ake ake fama kenan da mun kuwa nan ai an san mata ta yi zina ma barin garin take yi ba ta auruwa a garin gidan an ja musu kunya to yanzu ko iyayen ne ma za su karɓi yaron su yi masa goma sha tara ta arziki dan gidansu ne ko ba haka ba ne ko ba fita ba ta da annabi ya faɗa duk manzo Allah ya kawo eh manzo Allah ya faɗa shi yasa anan ne kullum ni tunani na wai har yanzu taurin kai din dan izala wai annabi bai san gaibi ba shi tunda malamin sai ya ce annabin bai sani ba kawai shi bai sanin ba ko ya sanin bai sani ba tunda malam ya ce bai sani ba shi kenan in za a mutu a mutu in an je lahira ko kai bayani a ce muna gudun lokacin za a yi tambayar jamilu ai sai na faɗa ce nan ya ja aya ya karyata mala'ikun da masana da shi a rubuce ni ma sake faɗan nawa wa min zalika zuhuru shiya allati tad'u ila musharikatin fil amwal suna zuwa ne a yi sharika sharika kamar kamfani na wajen dukiya wal mumtalikatu kama a mallaki wani abu kama huwa mawjudu bi Russia kama yadda yake a Russia a yanzu wasu ya ce alati ta rujju di ayatu ilaiha fi sayar al-aqdarid duniya ko ina tana shiga ta rujju tana shiga ko ina fi sayar al-aqdari al-bilad wa qad habara zalika wa qad habara sallallahu alaihi wasallam bi zalika duk manzo Allah ya bada labarin wannan farwiya nu'aym bin hammad fi kitab al-fitan وابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يجي لن تن لن تنكفوا بخير بذاك وداتو دا الخير ما استغنى أهل بدويكم ما تكن بذاك إيا وداتت دا متانا قوينكم با أن أهل حضاركم da wanda suke cikin garinku wal yusuqannahum sunun aw sinun za a koro musu da bala'i ko kuma yunwa sinun sanatu ranar na ba nan bane shi a wani karatu ne sinun shekara kamar na annoba au saniyat ko shekaru na annoba hata ya kunu ma akun fiddiya za su zama suna ta da ku cikin gidajensu wala tamtani minhum likasarti ma yasiru alaikum minhum ba za ku iya hana su abinda ba za ku iya hana ba za ku iya hanawa da gare su ba saboda mafiya yawan abin da su tafi a kansa daga cikin ya kuluna suna cewa ɗalama ji'ina wa shad'itum ɗalama ai mu da a cikin yunwa muke amma ku a koshe kuke to yanzu za mu yi istiraki kuma sai ku yi hakuri mu yi mu yi kaso mu raba wa ɗalama wannan ɗalama ɗin nan da ƙallama da ɗalama suna daga cikin fi'ilin da ba sa neman fa'ili suna nan ne ɗalama wa ƙallama yana daga cikin jarabawan da aka yi shi ibrahim nau'in nan kalmomin wani fi'ili ne wanda ba shi da fa'ili wanda ba ya neman fa'ili a wannan ahmad sukari ne ya rubuta masa sai kuma da wayannan kalmomin ya jefa ma tambaya sai dawo masa da amsan da wayannan kalmomin ɗalama ƙallama wa ƙalam suna da wuyan idraki ɗan mutum yana da ƙaramin larabci baka isa ka gane abin da ake nufi ba gudan fi'ili ne da fa'ili baya neman kana faɗansa kawai magana ta cika ƙallama wa ƙalama ko ɗalama wa ƙallama Allah ka ba mu ilimi albarka wa ɗalama shaƙaina da yawa mun sha wahala wani imtun ko kuma kun imtu fawata na ma. to yau za mu yi mu daidaitu mu daidaitu akan kaza saboda mu samu kaza mu daidaitu akan kaza saboda mu sadu akan kaza alhadis haka manzon Allah ya faɗa wannan suna shi'un fa hadar wasfu shi'in alladina julluhum wannan shine siffan mutanen da jullun su min ummal ahli albawadi mafiya yawa mutanen ƙauye ne wal faqari da talauci wal du'i kuma da yunwa gurin da suka fito to hadi wannan hiya matalibuhum al yau shine maneman su a yau duk wanda yazo zai shirya maka yadda za a nemi duniya ne ya faɗa maka tsari abin mamaki ko za ku iya ganewa da wani abu ƙungiyoyi ƙungiyoyi na shirin Allah ɗan alƙarya ne suka shirya izala ba ku fahimce ni ba ai kamfani ne kamfani ne amma da sunan Allah akan ko ba da sunan Allah bane da sunan Allah ne amma billahi alazimi da ta kai ta kawo duk abin da aka zo da shi da daddaren ake rabawa ba a bari gari ya waye ba a bari gari ya waye saboda an san kafin gari ya waye za a cire zakka billahi alazim kaga wannan duk manzo Allah ya faɗa kuma ka ka a cikin nan garin in nan faɗa ma a cikin nan garin a wanda suke yin wannan abun yan garin gaba ɗaya wanda yake haifafan garin Nasiru Muhimmi sai a yi tsari kuma su ma da suka duba kowa sai da bi gurin da shi ma zai dinga iban nashi kowa da gurin da aka raba masa wanda zai dauka amma duk sauran min albawat min albawat kowanne ka dauka ka ajiye shi ka ristafa dan ga maka ga kauyen da ya fito ga kauyen da ya fito ga kauyen da ya fito sadaka rasulullah ka san wannan ya za su yi su yadda annabi ya san gaibi bayan ya faɗi a cikin gidansu ba za su yadda ba gara su tsaya su turje din kafin ran da mala'ika zai zo a yi riban kwana yawa a lokacin mutum zai faɗi sunan shi da kyau ya rubuta da babban alƙalami ko bai daidai ba haka abubuwan suke to manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba da wannan labarin sun fito daga ƙauye ne kuma fakirai ne kuma masu yunwa wa hadhihi maqalibuhum al-yawm idan mutum ya yi musu a 1991 shi ne 1991 ne suka samu aka rabu gida biyu ko? a 1991 sambo rigacikun ya faɗa taron da suka yi a patakot sai utullin ya same shi sai ce masa ku ne 'yan kaduna ba ku da tsoro ka je ka ce a raba dukiyar nan daga nan samuel idris yana zuwa da shi jos zai sa a cikin akawun ɗinsa a 1991 wa'azin da aka yi a port wannan abin da ya faru kenan shi ne aka zo aka ce a raba kudin a port ɗin kada a bar kudin ya bar port daga nan aka fara sannan aka zo gwamnan banki ya ba da kudi malamin ya yi summa summan lazina ya lunahun ya ɗauki wani hanya aka haɗa Allah da annabi ya ce bai san kudin bai shiga hannunsa ba aka haɗa Allah da annabi ya ce bai san sai aka zo aka haɗa a yi bincike wani ɗan kaduna shi aka sa audito na binciken ya fitar da kuɗin daga First Bank da numban check din da komai a hannunsa sai zai nuna wa Ismail Idris sai durkusa a gaban shi ya ce dan Allah dan Allah kun san ba sa cewa dan annabi ya rufa mara asiri ya ce malam ba ka tsoron Allah mun yi zaman nan mun haɗa ka da Allah mun haɗa ka da Allah kace baka san kuɗin nan ba yanzu ga shi ya fito ka fi tsoron gwamnan banki da Allah ya ce wallahi sai na faɗa shi ne dalilin da aka zo aka dinga bala'i aka dinga bala'i a gida a wajen mitin din duk kasar din yana hannuna duk yana hannuna ba wani abu ɗaya wanda yake boye wallahi malam ya ce ba zan rufa maka asiri ba so kaga menene ai daga gwaskwaron yake ƙwarai da gaske ƙauyen liban katagun ne har yanzu ba na jin in akwai kwalta ya shiga garin ban sani ba to ka gani sadaka rasulullahi maza Allah bai gaskiya ba wannan shine iya gaskiya to duk wayannan abubuwan maza Allah ya faɗa su ne za su fito su ce to ga yanayin yadda za mu yi mu daidaitu mu ma kuma ya faɗa ya faɗa ko da wannan wanda ya rasu na sokoto Allah ji kansa wanda ya fita bai ce duk gunda ya kai izala sai ya cire at-tahir wai sunansa sidi at-tahir ya ce duk abin da izala take yi na bari sai abu guda biyu ba zan bar cin mai daɗi ba ba zan bar kwana a waje mai kyau ba eh ya ce amma duk abin da take yi na bari saboda ka'idarsu ne wannan kaga sadaka rasulullahi yunwa ce ta koro da talauci ko ko ba haka manzo Allah ya faɗa ba cikin wannan ruwayar to ka duba to shi yasa in ka ji abun babu wani abun da annabi ya ajiye shi wanda aka zo aka wuce wannan abun aka ce ƙarya ne in ka ji sun karyata saboda wannan sirri ne zai to kuma shi magaji magaji lokacin da ya zo aka kai shi wani gari ne ya zauna a ya kwanta a gadon da Ubasanjo ya kwan ai ya faɗa ya ce ya kwanta a gadon da Ubasanjo ya kwan ya faɗa ka gada yana kwanci a gadon kara to duk maza Allah ya faɗa wannan na tsefewa ne don ku tabbatar da maganan annabin gaskiya ne gaskiya ne duk wa'annan abu da maza Allah ya faɗa gaskiya ne saboda haka idan ya bayyana ba za mu yi musu ba sannan lokacin bari mu je da karatu za mu haƙa'i wa hali iya matsalibin muli yau wannan shine abin neman su a yau ko wayya mashare katin fidduwar wal amwali wan nisa ya faɗa a nan magaji ya faɗa matan 'yan izala sun fi matan kowa gidan 'yan izala sun fi gidan kowa motocin 'yan izala sun fi motocin kowa saboda haka wata rana ma za a ga jirgi ya sauka kofar gidan shi ne magaji ya faɗa ya faɗa abinda manzo Allah ya ce wa hiya musharikatun fid duwari wal amwali wan nisa'i suna son ayi musharaka saboda duniya ce a gabansu duniyan kuma suke nunawa sun samu yace in ka ga mota mai kyau motan na dan izala ne in ka ga mata mai kyau na dan izala ne yace wata rana ma sai jirgi ya sauka kofar gidan shi ka san mu ana ba mu sadaka ne mafi yawa ya kamala ake ba wa malaman dariƙa wannan wallahi ya faɗa kaga duk wannan manzo Allah ya faɗa duk manzo Allah ya faɗa kaga sadaka rasulullahi bi qaulihi da ya san karatu da bai faɗa ba to da Allah zai buga mana misali da shi sai aka kawo mana shi daga ƙauye ya zo na yana ta buga mana ayoyi yana ajiyewa ba kuma za mu zo mu yi ta fasarantawa sai mu yi ta fasarantawa gashi nan gashi nan kuma gashi annabi ya faɗa kuma ba yadda za ka yi ka kauce ba yadda za ka yi ka kauce wancan da aka gama tsarin aka kai aka kawo shi magaji da ya dawo da ya zo ai cewa ya yi ai ɓoye wancan karatun aka yi an ce ya yi ta'asa da yawa aka ɓoye bai san shi ma ta'asarsa ba zai ɓoyi ba kuma muna nan wallazi na jahadu fina la nahdiyar na hun subulana wa annan laha la ma'al muhsinin karrimu karrimul karima na an gane ko ويشير إلى ذلك عليه إبار صلى الله عليه وسلم بكثرة أولاد الزنا من قال صلى الله عليه وسلم يا إشارة يوم يا أنزنا وأن ذلك من أشراط الساعة yana daga cikin sharaɗin tashin kiyama da Allah don Allah ko kun sani malaminsu ne ya fara ba da fatawa a Najeriya mata ta je makaranta ta yi zina ya fi ta zauna a gida ibarai ya ka bude baki an yi haka wallahi an yi billahi lai mata ta je da ta zauna da jahilci gara ta je makaranta ta yi zina saboda haka daga ranar da ya ba da fatawa zuwa yau miliyoniyoyi nawa aka samu 'ya'yan zina makarantu nawa ne wanda Allah bai jarabce su da wannan bala'in ba nasu ka janki an kama wannan da wancan an kama wannan da wancan an kama wannan da wancan a kaduna ma akwai limamin su na gaskiya ta fi kwabo sai da aka ɗauki hoton shi yana tsaye to kuma recently wanda bai daɗe da wuce shekara hudu ba a kun gani sokoto ko ba gani ba saboda haka mai rukiya to yanzu zuwa yi malaman rukiya ai duk su ne duk su ne in larura ya kama ta ba ga ga ma wani ke in larura ya kama ba komai in dai mata tana in dai mijin ma- ma- kamar mata eh, mijinta direba ne in mata mijinta direba ne in yayi tafiya ya dade wa- in ta ga larura ya kama ta dan so ɗaya za ta yi ba komai kuma a wajen tafsiri a nan gari ne akwai nan shagari ma kana cewa a nan da nan to wannan duk maza Allah da ya gaskiya ba eh ya yi wai na wai da Allah wai na abubuwan duk ku da hankalin ku yana ina ba ku ji ko ba baya damun ku saboda ku da ku jama wa'azin su ran ku ya baci gara ku yi shiru ku shiga halaka ai ji ake yi saboda ka gane abun eh shi yasa mu muke saya mu aji duk abin da aka yi a saya mu saya mu aji mu saya mu ajiye mu ci ba za mu maka sharri ba abin da ka faɗa shi za mu faɗa mu da na zo na muka sa mala aminu wannan sabitin ya je ya sami shi wanda ya bada wannan fatawa da ya ce duk wani malami da zai ja da shi ya zo da muka tura ma mala aminu sai ya ce shi bai ce shi malami bane mu ce to baka ce kai malami bane amma kuma ga abin da ka bada fatawa wa mata kuma mata yake tafsiri ya faɗa musu wannan to ya kake tsammani astaghfirullah za a ce anya ba wata yake sha'awa ba cikin su
ko da wannan zai yi anya ba hakan bane watakila wallahu alam kamar to kaga kenan dan ya zane mata ba komai ko yawa saboda mijinta yana dadewa bai dawo ba saboda haka dan da- dan da ta yi so dai ba komai to a wajen yi din ta mutu kuma ba sai mai faru shi ma ba komai daga nan an yafe musu
a an zai to wannan bala'i har ina wannan bala'i har ina wallahi wayannan bala'o'in da yawa da yawa kaga kasura auladin zina shi yasa da ka samu bala'o'in nan ba dan yawan istighfarin mu ba da salatu manzo Allah da la ilaha illallah har sai da Allah da ba san da za a sa kai ba a duk Afirka duk Afirka in ce maka duka wallahi ba wanda ya kai Najeriya zaman lafiya a hakan da ake ciki ka je ka shafa ka ji irin bala'in da ake cikin gashi mu bala'in aka zo masa boko haram din nan ita kadai kawai ta ishe mu ta ishe mu bala'i amma da istighfari Allah ya dauke da istighfari da salatu annabi ne Allah ya dauke kuma wallahi dan ma an turo maguzawan cikin mu izala sun zo sun kwace wa mutane carbi da ba dan haka wallahi bala'i ba zai tare kai haka ba wallahi tallahi idza arada Allahu an yanzila albala fa idza nazara ila ummarul buyut sarraftu azadi anhu haka haka manzo Allah ya ce saboda haka ɗakin ne kawai ko kuma a- ahalul ahalul makan ne ahalul makan ake nufi alladhina ya'muruna almasajida innama buniya almasjid lizikri was salati lizikri was salati Allah ya kiyaye. وروى الطبراني من حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعلام الساعه yana daga cikin alamomin tashin kiyama an ya kuna walad gaizan zaka ga yaro yana da fushi uba ne da da zaka ga dan yana bude ido wa uba alamar tashin kiyama ne eh wa- ko ba ka bane kuma wal madar haizan ruwan sama za in ya zo aka sako maka wani ruwan sama kafin nan da nan ka dafu eh wa an tafidal ashrar faidan amma ashrarai da su kwaranya ko ta ko ina ko ta ko ina manzo Allah ya faɗi haka wa min alamin sa'ati mulku sibyan yana daga cikin alaman tashin kiyama yara za su zama shugabanni Eh, sufaha'ul ahlamu ko eh, sufaha'ul ahlam wanda kwakwalwan ba ta da kyau masu in suka yi tunani kawai za su iya kashe ka kawai su kashe ka eh daga sun- duk abin da ya zo musu kawai sai su yi sufaha'ul ahlam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh?
talibar abin da suka fara eh Ah, to ba ka gani duk bayan da malaman duk suka mutu kuma kowanne sai an kama shi amar bulala wai dole ya taɓa yin zina kuma kuma su ne malamai eh kowa an kama shi amar bulala ɗari wai dole ya taɓa yin zina kawai da kuma malamai ne ba suke suke wannan shekara biyu aka aka aka aka dara musu shekara ɗaya abin da suka dinga yi kenan kafin fitan kowane abu taliban da suka fara kuma duk dangin izala ne bambancin gari ne da suna eh bambancin gari ne da suna eh duk duk su ne eh kaji sunan su kuma a- a Senegal ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna eh sunan su kenan sai gansu da wannan nan yana wai ibadur rahman duk ko ina akwai sunan su da irin yanayin gurin yanzu a misira ne suka dawo daidai dole duk wani mai dangala wanda ya koma ya saki dole wallahi a masar ba a sai dai kai a cikin zuciyar kama ba kai saka fito da shi fili ba yanzu na ka tattara ka bar kasan Allah ya kiyaye wa mu'ammiratun nisa kuma zaka ga mata suna neman shugabanci mata yanzu ma an ce dama za su yi ma kan do data ma dan wani yamarul harab a duniya duk gurin da ya rusu duk wani umarul harab a duniya wai haribu imraniha gurare da suke rusar su za gana kokarin ta da su rayayi kuma za a yi kokarin rusa su yanzu da an fara yakin nan shekaran jiya wancan da kaga wannan karatun ya sake tabbata gashi nan an buɗe wani guri an ce a saudiya almakan al-haraf fili ne wafi za a gina za a gina gari ne wanda ya kai fadin ingila suna sau biyar an cire kudin an ajiye ginin kawai ake yi kaga fili ne kawai ba za ce za a raya sannan kuma in ka shiga cikin yaman sai ka ga gurin da yake raye shi kuma an rusa duk manzo Allah ya faɗa duk manzo Allah ya faɗa Eh, Allah ce bikin Allah ya kiyaye Eh, wa yuharibu umraniha wa an tuzharu al-ma'azifa zaka ga goge kala kala goge da abun buga kuntigi da menene kala kala zaka gani lokacin yanzu yanzu kuwa ko ni ma in dai mutum yana da hankali ka duba ai Allah ya kiyaye Ai, babu abin da ba a- ba a buga kalangu da shi yanzu da mu dai kalangu kawai muka sani akwai na yan kokuwa akwai na masu wasa da kura haka ne ko ko kuma masu wasa da nakiya da garma ai, da- da kuma tambura da sauransu da da goge da kuntigi da menene duk an san su amma yanzu modernizing din duniya sai ka samu ganga a cikin piano ka samu dukkan sautin da kake bukata a cikin piano an tattare maka duk sai da manzo Allah ya faɗa duk sai da manzo Allah ya faɗa amma fa a shashancin dan izala har yanzu annabi bai san gaibi ba eh ai da su yanko ai ka san suna ganin kaman ba a mutuwa ne amma akwai yau mutubular sarayar dai bi malamu min kwacin wala nasir dole sai an gamu ai eh manzala yace wa anta zaharul ma'arifa wal kibar kuma zaka ga girman kai da Allah a duba yanzu mutum ne bai iya tsarki sosai ba bai iya rola ba ma zaka ga ya samu gyalan matarsa ya yafa an ce mutuki ne yaya mutum zai ce wai idan um, krista ya baka uh, fanta ka sha saboda haihuwan annabi isa ka fita daga musulunci eh ka fita daga addinin musulunci su ko tausayin mutane ma ba sa yi ko tausayi ba sa yi kawai a danna auta a danna auta a danna auta shikenan to yanzu wannan malami ne ta ina za a fara ranar kuma na zaune kawai sai aka turo min daga Kano wai al-muharram din nan abin januwarin nan wai duk wanda ya yi murnan zuwan januwari ya fita daga addinin musulunci idan na- muna jin wani karatu tuka ne zamani ya kawo an kawo mu ciki to shin januwarin sai suka mance shi wai hijiran an gaya musu aiwon annabi ne ba fa aiwon annabi ne hijira ba sai na umar ne ya ya sa hijira eh sai na umar ne ta ma da yake jahilai ne ba su san abun ba sai sai suka dauka to to kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duniya ana amfani da ruwan tufana ne shi kuma duk wanda ya ce an yi ruwan duba na shekara kaza yanzu mun zo lokaci kaza saboda haka ya kamata mu gode wa Allah da Allah ya kawo mu wannan rana kafta daga musulunci a ka'idar su malam in ka zo ka duba kawai kuma yana zaune ai yana yana jan kunne yana jan kunne ba kar wani ya yarda to annabi annabi izan shi ma ba musulmi bane ka ji zancen banza kuma shekarun kai ma ka zo cikin shekarun duk wanda ya waye gari kan ya kamata ya gode wa Allah da Allah ya ba shi dama jinkirin da aka jinkirta wa mutum bai mutu ba don ana son ya gane kuskuren da ya je ne ya tuba sai Allah ya kawo ka cikin ranar kuma ya kace ka gode wa Allah da Allah ya kawo ka yau kuna godiya wanda suka zo suka yi godiyan ka taya su murna mu da ku dun muna tare to ya rashi da Annabi Musa ya rasu da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi ashura nahnu ahqqu bi musa minkum nahnu ahqqu bi musa minkum kuma yahudawa sun fi kristan iskanci amma annabi ya goya musu baya to da Allah wannan malamai ne yan bala'i kawai yan bala'i Allah ya turo mana Allah ya kiyaye wani shiribul hamra yanzu ko shan giya ya ba kuya ko a da ne yake dan kuya amma yanzu shan giya ba magana kuya bane wani ya kasar auladin zina ƴaƴan zina kuma na su yawaitu wa warada fil hadith al akhar inda al hakim fi mustadrak min hadith mu'az bin anas kasarta auladil khabas yawan ƴaƴan zina dan akan su Allah ne tashin kiyama da su da tashin kiyama domin su ne za su yi ta zuwa za su yi ta zuwa za su yi ta zuwa za su yi ta zuwa za su yi ta zuwa to suna zuwa suna zuwa ana tafiyar da na kirkin kuma ana janyewa ɗaiɗaiku ana janyewa ana to da su ne kuma za a yi den eh Allah ya kiyaye bal qala al ulama fi ma'an al hadith an huliku malamai suka ce an huliku fi na salimu yanzu ya rasulallah yanzu za mu halaka bayan cikin akwai mutanen kirki ƙala na'am mazalla ya ce e iza ka sural habas idan 'ya'yan zina suka yawa a cikin ku ai sai da aisha ma ta tambayi mazalla zalla da filama ya ce za a kisbar da mutane ya ce ya rasulallah a ciki ba salihai da ya ce akwai salihai to za a haɗa a kisbar ya ce a allah ya san yadda zai yi da salihan amma mutanen banzan kowa zai ji a jikin shi abu ɗaya ne za a turo na ɗaukan rai lokaci ɗaya za a turo kai ka ji shekin ƙanshi wannan kuma ji shekin barkwano eh kai ta tari shi ko yana fi kawai ya tafi lafiya kai ko kana nan kana ta aji shawa ba za a bari maka mutum ba sai ka ji gasu ka yi tarin da kamar zuciya ka za ta tsinke ai ka san Allah kuma iska ɗaya ce za ta zo kuma iska ne a lokacin za a raba ta na salihi ta shiga jikin salihi na banza ta shiga cikin banza dama babu abin da ya kamata a kama kamar annabi muhammad allah babu istighfari annabi muhammad nan idan muka yawaita muna kamawa ma'ana duniyar fa da ta dan ja kenan da dan saurara da dan saurara a ka'idar allah malaman suna cewa ai duniyar za ta allah ya yi alƙawarin duniyar da ta yi kwana bakwai wannan a hadisai da yawa duniyar da ta kwana bakwai ne abin da ake nufi da kwana bakwai shine shekara dubu bakwai kuma ta wuce dubu bakwai din ta wuce dubu bakwai ka kwana bakwai ya kare yanzu ana nan kenan a masha Allah kowa yana masha Allah ne to amma komai rashin hankalin ka ranar sati fa yanzu ka auna da Allah daga ranar da muka yi zaman nan zuwa yau da Allah in kana da hankali bai wuce kamar kwana uku ba to yanzu war sai ka ga ce wani satin ya sake dawa kai kana Allah Allah an maka alƙawarin a baka kuɗi kana Allah Allah kwanakin ya zo a baka kuɗi kuma kwanan kana ƙare ba kai kuma ba gwanin yansu ibadi ba gwanin salatin annabi ba ai malam an faɗi an faɗi a yanda abin yake da rahama da nasara wallahi mu gode wa Allah ko mu gode wa malamanmu da iyayenmu wallahi Allah ya sa mu cikin hanya mafi kyau annan bai shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu aka ce ga wasu dokuna gida ake musu a sa musu ac a ɗakin su ana musu wanka kowane lokaci kuma dokto yana lura da su ga wasu dokuna su kuma da su ake iban itace a daji da abubuwa su ne duk wani wahalar duniya da su ake yi. ka shiga ƙasan faransa nan da za ka ga wannan sirrin sai ta haka ne ya ce duk dokunan da kaga ake musu wannan bautan ake kiyaye su a hausa muna ce musu amaren doki za ka ga sarki in ya isa zai jero waɗansu dokuna wanda ba a hawansu in ya isa za ga ya ce to duk wa'innan jikokin wa'incan wa'inda muminai suka haune suka suka taya annabi yaki jikokin wa'inda suka muminai suka hau suka taya annabi yaki su ne ake musu wannan gata wanda ka gansu kuwa shazaran mazaran shazaran mazaran su ne da kayan itace ga duka ga ebo ruwa su ne wa'inda kafirai suka hau su malam dabban da ya taimaki annabi muhammadu ma ga abin da jikokinsu suka samu dabban da suka yi ta'adda wa annabi muhammadu ga abubuwan da suka faru in kuma ma ka ce baka yadda bane to kuma wal adiyati babahan fal muriyati qadahan fal mugirati subhan sai da Allah ya yi rantsuwa da dokunan da suka taimaki manzon Allah takun su ma a ƙasa sai da Allah ya yi rantsuwa da shi takun su takun su wajen kai kai hari saboda sun samu yarda suna tare da annai mamun to jama'a mu a yana zamu da mai fatawul alilu maliki yake cewa idan an zo an ce dabbobi wannan kasse kunu turaban ko ku zama yan wuta ko ku zama yan aljanna yace ko kasan ne wayanda suka taimaki kafiran sun zamo sun zamo kasa ne amma kasan irin ta bangaren wuta wannan kuma za zamo ƙasa ne amma ɓangaren aljanna kaga dai ni'iman dai ana nan ana cin gadansa ana cin gadansa annabi muhammadin dai shi ne abin so shi ne abin da za a sa a cikin zuciya kar mutum ya kwanta fa yi salati wa annabi wallahi wannan asara ne asara ne ba karamin asara to ai mu ne muka mu ne ko ya kamata mu kara godiya wa Allah cikin wannan ni'ima da Allah ya mana wani lokaci su baka haushi wani lokaci su baka tausayi eh wani lokaci su baka haushi saboda cewa sun sani shine ba da haushin tausayi kuma sai kaga mutum jahili ne amma bai san shi jahili bane eh jahili ne bai san shi jahili bane to amma kuma ya bude wuri, ya girman kai ya hana shi ya tambaya ya sani na mazala ce kusarul kibaru da a yawaita girman kai gashi nan kuma baka san abu ba kana hukunci akan abu bayan Allah ya ce karka karka yi abu wala ta wala ha ya rab abin da Allah yake cewa karka karka yi magana akan abin da baka da ilimi kansa na ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا أي هذا مزونا لا جاء مكامة النبي مسايا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كرم فاسا أكون رانا mu yi wata istighfari da salati wa manzo Allah da la ilaha illallah mutum yana yana lalaci ya yi rungumi ɗariƙan nan wallahi ka tafi lahira kana kusa da annabi ya fi ka tafi lahira a ce ana neman ka an rasa gun da kake wallahi tallahi ka san duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu a cikin mu nan duk wanda ya mutu in aka zo sai duk yadda ka san junan nan in ka je sai ka tambaya ina wane ina wane su ma sai sun tambaye ka ina wane ina wane ina wane duk wanda a san kana mu'amala da shi sai sun tambaye ka sai ai wane ya riga mu ya riga mu ai ba mu gashi ba to ina wufi ummuhu jahim eh yana kasa kenan amma yana nan duk sun san kowa duk wanda yazo an san shi eh domin duk wanda yazo ana maraba da zuwa yadda ka san dai ba wanda ya tafiya ya dawo oyoyo din nan eh kasa ta ta maka oyoyo fiha نخرجكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى duk wanda ya je ƙasa yana tafiya ƙasa sai ƙasa ta kama shi ta mara oyoyo shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ƙasa ba za ta yi wa wani oyoyo ba to da an bar Sa'ad bin Mu'az eh Sa'ad bin Mu'az lokacin da ya rasu manzo Allah sai ya ce itazzal arshu sai da al'arshin ubangiji ya girgiza saboda taimakon annabi muhammadu shugaban aus da khadar wannan sa'ad ibn mu'az wannan sa'ad ibn ubbad dukkan su a cikin madina suke wannan shugaban aus ne wannan shugaban khadar to shi jasimun mai jiki ne amma ya taimaki manzo Allah ya taimaki manzo Allah da ya zo da ya rasu aka zo daukar sa sabai su zo dauke shi ko suka ji mutum yau sai ka ce manzo Allah ya rasulullahi duk girman sannan bai da nauyi ce ai mumini ne ya ce ai duk mumini in ya mutu in ka zo daukar shi ba za ku samu nauyin duk yadda kuke ganin shi nauyin ba zai nauyin ba eh ba zai nauyin ba ya ce ai mumini ne ya ce ba dan inda ƙasa ba za ta rungumi kowa ba to da kan sa'adu amma sa'adu da ya je kabari sai da tamar oyoyo an fitar da kai daga cikin mutu ka dawo maraba da zuwa to amma oyoyo dan kala kala ne yawa oyoyo din mu da mu tare kala la ilaha illallah ne oyoyo yan izala kuma a haka ne mana mu ba kuma yazo mai muke tare shi da shi ko ba ko ba zakirai kowa sai ya zama zakiru a lokacin saboda abin da yake so kenan abin da yake so kenan shi ko in yazo ba ba Allahu akbar din da ake faɗa kuma babu kira'a Qur'ani sai dai ayi zum a tafi saboda ba shi ba ne wallahi duk abin da ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne wallahi tallahi duk abin da ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne waman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur mu mun faɗa abin da muka sani kuma haka abin yake insha Allah malamai suka ce idza kasar labas innahu zina ai kasar kasaratu auladin zina kasaratuha rasiman ai yawan su kuma alama ne inna ma zaharat ma shi'iyya fi Russia wannan ya faru a cikin kabilan da suka fito daga cikin Russia wa duwalul muwafiqatu laha ala zalika duk kasan da duk kasan da suka ƴaƴan zina suke zama ƴaƴan ƴaƴan shugabannin ƙasa ma'ana ƴaƴan zina ce ƴaƴan ƙasa ne misali a ƴanta su in ba su da uba to ayan ƙasa ne wannan na gaya muku abin da ke faruwa kenan duk wani ɗan zina a saudiya a yanzu ba yanzu ba ne an daɗe duk wanda ya tashi in suka ɗauke shi to yana zama polis ne ko ya zama soja yana zama polis ne ko ya zama soja saboda haka ba za ka ji an ce ɗan zina uwa ta kashe shi a saudiya yana da wahala yana da wahala in aka same shi an aka ɗauke shi to za su zai shi matraini ne ya zama ɗan gari shi ne saboda haka nake ce muku watakila ni a tunani na polis ɗin najeriya ta sun riga polis ɗin saudiya shiga aljanna eh kwarai akram kallahu polis ɗin saudiya in suka kama ka ba in duk abin da suka rubuta a kanka kai ka ce haka allah ya turo daga sama baka isa ka faɗi naka ba baka isa ba sai abin da suka faɗa sai dai kai shiru kawai yadda aka yi da kai ka gana nan ko ana sa za ka faɗa su faɗa ka je kenan na ganin akwai tazara ko wannan za ka za a ce za ka ce an maka ƙarya su can baka isa ba abin da suka faɗa ko a cikin masallaci suka kama ka billahi da suka zo handi over saboda su sun yi wannan a gaban mu mun gani abin da suka faɗa kawai ba halin kai magana sai dai kai shiru kuma manyan su suna tsoron ƙananan kuma kananan su suke kama wa kuma su suke yin abin saboda haka na ce polisin najeriya na gada su shiga aljanna watakila shekara ɗari kafin na saudiya su shiga watakila ko saboda abna'u zinan ne watakila wallahu alam ban ce dukan su yan zina ba ne don na san akwai na gefe zai ce na ce dukka za su iya aikatawa eh saboda ah to ba ba irin haka kullun su a cikin shari'a suke nema to amma dai mun san wannan kuma sun san mun sani tunda mun shiga kasan ba ɗaya ba ba goma ba ba ashirin ba mun shiga kasan ko muna san da abin da ke gudana ba kuma mun shiga idan mu alfa bane ko ba mun shiga dan kwadayi bane mun shiga ne dan ibada dan manzo Allah yawa saboda haka mun san abin da ke faruwa eh wannan shine abin da ke faruwa Allah ya kiyaye na'am fa inna jami'a auladuhum auladu zina mafiya yawan ƴaƴan su ƴaƴan zina ne wa hum yansibuna ila dawla ka gane ko suna nasabta ƴaƴan ne zuwa daula la ila aba'ihim ba wai zuwa wajen iyayensu ba kama wal ma'rufu an shuyiyya kamar yadda suke wannan haka abin yake Allah ya kiyaye ina ga mun kai lokaci ko Allah ka ba mu nasara karatun da muka kara mana son manzo Allah a tashi cikin son manzo Allah a tashi cikin salati wa manzo Allah a yawaita a yawaita a kwanan nan za ku ji Eh, an fara dawa da istighfari na ga mu to za a fara salati wa annabi yanzu za ta fara salati wa annabi da ku ga tarbin nan za a ce illan sa wata kila zaran wannan dogon zaran eh za a dawo da shi eh za a dawo da shi ai in an da ba sai ka ga mutane hanyar masallaci ba eh sai kafin ka zo ka zo ka ga mutum sai dai bai san abin da zai faɗa ba bai san abin da zai yi ba wataƙila ya zo ya ta jan alƙari a ko kuma ran sai ɓaci ya dinga karanta a raitar ladida ma kuma wata rufe sallatin ya ta kafa kan shi dalili bai sani ba kaga mutum yana gigice ba iya sani me yake ciki eh shi yasa kai da aka saka kana zuwa ka san wanda zaka tashi dan ka san aikin da kake kai shi yasa dole a dawo wa raddul amanata ila ahliha a dawo masu abu abun su su tsaya su ga su yi guiding din mutane akan Allah da manzo Allah Allah kai mana da manzo Allah ka data da mu da manzo Allah karfa mana asiri da manzo Allah ka kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah la hawla lana wa la quwwata illa annana nuhibbu rasulika sallallahu alaihi wasallam اللهم فاشهد والملائكة وكل من كان من خلق الله بأن يعرف بأننا نحب رسول الله قلبا وقالبا قلبا وقالبا تحركات وسكنات وكل أنفاسنا نصلي على رسول الله نسألك اللهم يا ربي أن تصلي على رسولك صلى الله عليه وسلم في كل تحركات وسكنات كما ذكر كما ذكر كما ذكرك الذاكرون أو كما ينسى الذكرك القاتلون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر المدار الذي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين